ga 'yan tambayoyi a gurguje kamar haka wannan ya ce menene hukuncin daga hannu a lokacin kabbarar sallar idi guda bakwai da ake a raka ta farko guda biyar a raka ta biyu shi ma akwai sabanin malamai kan daga hannu a kabarbarin iri daga cikin dalilansu wasu sun ce a daga wasu sun ce kara daga shi ma za mu zo mu karanta nan gaba kaɗan in kayi haƙuri insha Allah suna cewa a ibn umar ya ce in dai annabi yana sallah in zai kabbara yana daga hannu to su ma ai kabbarar idi kaga kabbara ne to za a daga hannu kenan wasu kuma suka ce ai abinda ya zo shine kabbarar harama wannan dole ne a daga amma wanda ba kabbarar harama ba dole bane a daga za mu zo mu yi bayani dalla dalla insha Allah tabaraka shi ma akwai sabani wannan yace wai kafara ce ta kama mutum sai ya ki yayi wai ya tuba wai Allah zai yafe masa sai yayi abin da aka ce ne ma kake ka abu dai maka wata kofa ga abin da Allah ya ce kai ka ce ba za ka yi maka tuba kamar mutum ya kashe mutum ana buƙatar ya je ya yi azumi sittin sai ya ce ba zai yi ba shi tuba kawai zai kuma ka rubutu takarda ka ce wai wai Allah zai karba in haka ne a to kowa ba sai karkata ya yi ta tuban bai yin azumi ka je ka yi azumi kawai shi ne zama lafiyarka wannan ya ce Allah ƙara malam lafiya Allah ji kan mahaifa ya ce yana tambaya kamar haka menene matsayin salatu tasbih salatu tasbih da yawa malamai sun ce hadisinta bai inganta ba hadisinta bai inganta ba wasu kuma sun inganta amma insha Allah a cikin karatun nan wata ran zamu zo mu bayanin ta aikace yadda ake yin ta sannan mu kawo hujjoji da bayanan malaman da suka inganta da wanda suka raunana salatu tasbih amma dai ina ba da fatawar rashin ingancin mana ina goyon bayan malaman da suka ba a kwani su amma gaba za ta zo nan gaba insha Allah ita ma za mu bayani me matsayin alqunut a musulunci kuma ina ake yin ta alqunut kala kala akwai alqunutu da ake nufi ta tsawaita sallah shine da sallah subahi ayi sallah mai tsawo ana fassara alqunut da akwai alqunutu ta wutri idan mutum ya shafayi da wuturi kullum ko wani lokaci in ya dago da garku'i ya daga hannunsa ya yi addu'o'in alkunut Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait har zuwa ƙarshe wannan kullum mutum yana da dama ya yi addu'o'i ne da sauran addu'o'i da suka zo a sunna mutum ya yi wannan babu laifi mutum zai iya yi akwai kunutun nazila kunutun nazila shine alkunutun da ake yin ta idan wani abu ya faru a ƙasa ko a gari ko ciwo ko annoba ko wani bala'i ko wani zalunci ko wani cuta ko wani ta'addanci ko wani abin da ya addabe mutane ya gagare su to ana yin kunutun nazila a dukkan salloli biyar ma'ana kunutun da aka yi saboda lishai'in nazar wani abu da ya sauka a cikin mutane na fitina ko na ciwo ko na bala'i a ta roƙon Allah ko wani mutum ya addabi mutane a sa shi a kunutu Allah ya maganinsa to shi ma duk akwai wannan to kunuti da mutane suke yi bayan sallah asubahi ko in ce a cikin sallah asubahi har ka ƙarshe Allahumma inna nasa'iluka wa nastaghfiruka wa kaza kaza da sauransu irin an yi karatun sura an gama kafin a yi ruku'i sai a yi shiru sai a karanta wannan to wannan bai inganta ba wannan algunuci ta asubahi a raka'ar ƙarshe algunuci ta asubahi a raka'ar ƙarshe bai inganta ba bal ma wasu malaman suna ganin bid'a ne dalili Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala ya kawo cikin sifar salatin nabi can cikin muqaddima farko-farko wani ɗa ne babansa sahabi ne ya ce ya babana ka yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah a bayan abubakar kai sallah a bayan umar yace a Kano sun kasance ya kunutuna suna irin wannan alkunuci a sallah asubahi sai shi baban nasa sahabin sai ce ya bunayya ya daddana innaha muhdatha ai bid'a ne ai kirkirar abu ne wannan alkunuci da ake yi a cikin sallah asubahi raka'ar karshe ce bid'a ne da haka da yawa malamai abin da suke bada fatawa a kai rashin halarci ne kada a yi saboda bai inganta a yi ba menene yin hukuncin yin bismillah lokacin karatun fatiha ka koma karatunmu na baya domin yi bayani wannan hukuncin bismillah a karatun fatiha ya halatta koma dole ne ka yi bismillah idan za ka yi karatun fatiha kar ka yi fatiha ba ka yi bismillah wai wannan ya ce mutum ne ya zo yana sallah ya tarar ku ji tambayar tasa ya tarar an yi sallah raka'a biyu shi kuma ta uku ita ce ta farko a wajensa ko ya tarar a masallaci ne an yi sallah raka'a biyu to yanzu ya kabbara ta uku ita ce ta farko a wajensa ko sai alwalar liman sai ta baci wai sai ya jawo shi malam ya za a yi yanzu kai ba za ka ji tsoron Allah ba da wannan tambayar fi sabilillahi kawai dai neman kwakwale-kwakwale kai baka ce kama kara kama kara ko ba ka wani kama kara har an yi raka'a ta daya har an yi raka'a ta biyu an yi zaman tahiya kai ya aka yi har ka zo bayan liman har ya zo ya jawo ka in za ku yi tambaya za ku shirya karyar makurin ka shirya ta a da tunani to amma ko ba komai ai akwai amsa eh watakila mu ce mai mai uzuri to ni ban san ya zaro to ko mutum biyu ne a bayan liman nan shi ne na uku amma uslumin tambayan nan ta sai yana nuna masallaci ne da ake jami'i to ko duk lalacewa ko mutum biyu ne ai shi yana gefe shi liman din ya aka yi lallaba sai da je can ya kamo ka kai kuma sai mu ce kai ya aka yi kabari ya kamo ka tunda kai ka san mai larura ne yanda zai yi shine tunda ya yadda an kamo shi din yanzu akwai amsa sai ka wuce ka ci gaba idan ka zo yanda sallar ka take haka za ka ci gaba yanda sallar ka take haka za ka cika kaga yanzu za ka yi raka'a biyu shine mamun masallacin abin da ya saura musu kai kuma saura maka raka'a nawa a biyu ne shi ma saura masa a a ba fa biyu ya samu ba fa biyu ya rasa wannan mutumin nima fa ya ɗan rikitar da ni wannan shi ya abin yake ne kam a'a yanzu mamu nawa ake bin su shi kuma nawa ake bin sa nawa ai bai samu ba yanzu yanzu bai ta uku ai kaga da aka taso din ta ukun ne ta ukun ne da zaliman da zai alwalarsa ta warware kuma ya jawo shi kaga shi hudu ake bin sa hudu ake bin sa to yanzu in ya zo zai yi raka'a biyu ya yi zaman tahiya ya raka'a biyu ya zaman tahiya su waɗannan mamun da suke bin liman din su sun gama sallar su amma ba za su yi sallama ba don ba a yi sallama kafin liman sai su ta tahiya bayan tahiyan su ta mimi duk abin da ma dai za su yi su ta yi an gane za su zauna su ta kada hannunsu suna addu'a shi kuma ya tashi ya cika to nawa ya cika to biyunsa sai ya zo ya zauna sai assalamu alaikum sai sai assalamu alaikum ya dai jika musu aiki kam na'am ban ji ba eh haka ne wani sallamewa zai iya tafi ko duk wanda ya sallama kafin liman sallarsa ta baci ba a sallama kafin liman ko ya yake to kuma amma gaskiya mai tambayar ne ya ji tsoron Allah ni dai ina ganin kawai kirkirar ta yi ko ko dai ban sani ba dai eh tunda dai ya, ya makara ko masallaci ne ai an wuce shi eh da ba dan rikicin sa ba ai da sai ya tura na wani in liman din ya ja ka tunda kai mai larura ne sai ka makale sai ka tura wani tunda ka san kana da matsala to amma dai wallahi ala Allah gane da mu wannan yace su dalibai ne za su fara jarabawa sa bukata addu'a Allah ba da nasara Allah ba da nasara Allah sa a dace wannan yace malam muna bibiyar karatunka yaushe za a dawo karatun Riyadu Sali Riyadu Sali na Jami'ar Bayero BUK New Site da yake yawanci karatun saboda dalibai dalibai ne dalibai kuma dan jami'a suna hutu yawanci ba za su dawo ba sai bayan babban sallah shi yasa ba mu dawo ba eh shi yasa ba mu dawo ba sai bayan sallah insha Allah ta'ala saboda yawanci karatun na ɗalibai ne a jami'a malam ai kira ga malamai masu koyar da yara a makaranta su daina kayan da su suna faɗar da su saboda wani ra'ayi nasu ba don yaro ba shi da karatu ba muna so malamin ya ja hankali ta watakila an kada shi ne a jaraba shi wannan malami na mai amana ne aiki malami da zai karantar ya kamata yana da amana yana da gaskiya maganan ma ka kada wani malamai suna cewa malamai education yawanci ma malamin da zai rina koya mutane ana faduwa ai bai iya koyarwa ba ne inda ka iya koyawa to ya kamata ka koya musu su iya kuma shi malami so ake diyyinta za a yi mutane bayani su gane yayi to yanzu malamanmu wasu na jami'o'i da kwalejoji musamman wasu malaman boko a gani suke birgewa ne su yi karatu ba a gane ba a zujar ba a faffadi a rinka jin tsoronsu ai zaki ma an ji tsoronta da an ji tsoron zaki amma me ya faru ba abin da ya faru in banda tsine masa albarka da ake don haka dan kayi abin da zaka azabtar da mutane ka cutar da mutane zaka amsa tambaya a wajen Allah ka sauƙaƙa wa mutane Allah yana so a sauƙaƙa annabi duk abin da aka bashi na sauƙi yana sauƙaƙa koya musu kuma kai musu tambayar da za su gane me a ciki koya musu yi musu bayani ka ce zan tambaye ku anan anan zan tambaye ku abu kaza ina zan muku tambaya shikenan da malamai suna haka da ba a kyamaci karatun ba da ba a guje shi ba Allah ba mu ikon gyarawa wannan yace Allah albarkaci zuriya dan Allah a saka mu a cikin addu'a yayana ya siya min fili aka gina komai da komai duk ban sani ba ya ce akwai kawai sai wata rana ya ɗauke ni ya kai ni ya ce min ga gida nan ya gina sannan kuma ga masallaci a gefen gida ya ba wa community na ahalus sunna na wannan unguwa ya ce yanzu haka ranar juma'a mai zuwa insha Allah za mu tare ya ce a masa addu'a Allah saka mai da alkhairi lallai wannan yayana ka ya zama dan kware mutumin kirki Allah masa albarka albarka a dukiyarsa shine ya dauko ya aiko dubu ɗaya ba wa masallaci sadaka yanzu kai yanzu a gina ma gida gida a gina ma gida ka aiko mana dubu ɗaya ka zo ka karɓi kayar ka gida guda a dubu ɗaya addu'ar haba kai yanzu in yayan naka ma ya ji labari ka ce a masa addu'a a dubu ɗaya rike nan malam sata a ba daina fa sadakan da yi ba amma dai da ma ban ce da bai bayar ba to Allah sa mata albarka Allah sa mata albarka wata mata ne ta tambaye ni ta mana fatawa wata rana dan Allah malam a taimaka min da addu'a Allah ya bani miji mai miliyoyin kuɗi wallahi kamar da wasa malam muka zo a sabar gando ne muna tafsiri muka nace ku daga hannu muka buga addu'a kamar mutane suka ta dariya aka yi addu'a wallahi malam sai bayan wani ɗan lokaci sai matan nan ta aiko takarda ta ce malam addu'an nan fa da aka yi Allah ba ya karba yanzu haka ina gidan mijina miloniya ne ka san nawa ta aiko mana wai a yi addu'a ɗari uku ɗari uku ne ko a ba dubu ɗari uku ba naira ɗari uku na ce yanzu ke saboda rashin kirki a yi miki addu'a Allah ya amsa ki auri miji miloniya ki aiko wa masallaci naira ɗari uku kuma ki ce a ƙara miki addu'a habba dan Allah ai bai kyauta ba to shine sati mai zuwa ta karo ta ba da dubu uku Allah ya sauke ne Allah ya sauke Allah kiyaye wannan ya ce tambaya ta ƙarshe malam mecece mace ce kai ta ka aure ta ka aure ta ne kai yau ka ce wani ya aure ta wai bayan ta tare da wata shida sai ta haihu menene hukunci ɗanka ne wata shida ai ɗanka ne ba ruwana da girman sa ƙato ne ko ƙato ne ko ba ƙato bane ko ya kai kilo ko bai kai kilo ba dai in dai ɗaya kai wata shida to naka ne amma ƙasa da wata shida wannan ba naka bane ana iya samu mace ta haihu a gida a ƙasa da wata shida din ana samun su da yawa irin matan da suka yi abin banza wani yaro ya ce kurin daga yin aure wata uku uku da rabi wata hudu sai yarinya tana tana ya ce me aka yi wai nakuda ya ce a gidan nan ya ce wallahi kamar wasa yana kai ta asibiti ya ce shi bai gane ba shi ya ɗauka kiba ce cikin da ya gani yana kaita ana zuwa sai aka ce haihuwa ce congratulation congratulation shi dai aka haihu yana cikin bakin ciki ana fito a ce wallahi ba ɗana ba ne to kaga wannan akwai matsala amma malamai sun ce in ya kai wata shida naka ne Allah ya mana afuwa kuma wai me hukuncin auren mace mai ciki bai halatta ba bai halatta ba auren mace mai ciki bai halatta ba sai dai in matarka ne ka sake ta bata gama idda ba ka ce ka dawo da ita amma in dai da wani abu a cikin cikinta ai damun ma'anar idda ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu ta yi jini uku yankan shakku cewa ba komai a mahaifarta ai wannan jinin da mace take ɗaya biyu uku yana nuna mahaifar empty ne idan mace ce ta yi lalata kafin ta yi aure kamar karuwai ko yaran banza da suka yi aikin banza to za su yi istibra'i me istibra'i zance mafi inganci na istibra'i shine bayani akan tsarkakan mahaifa ta yi jini ɗaya duk macen da ta yi a wata ta fitar da jini sau ɗaya in dai jinin nan ya fito to wannan yana nuna cikin ta babu komai za a yi mata aure wasu malaman ma sun ce istibra'i ma sai ta yi jini uku amma dai zance mafi inganci istibra'i jini ɗaya ne to me shari'a ta ce ba a yin aure sai an tabbatar da mace mahaifarta ba komai saboda a nuna ma rashin halaccin ka auri mace da ciki to in ka auri mace da ciki dan nawa ne kai a wannan halin da ake ciki kai ba da niyyar sadaka ba ka je ka ciyar da dan wani to ai ba da niyyar sadaka kai ba ai bai yi ba kwata-kwata auren bai yi ba kuskure ne laifi ne kuma duk wanda ya san ya auri mace da ciki to fa lallai ya batta ta haihu a san duk rikicin da za a yi ta gama in ta haihu sai ka je ka auro ta in ya so ta taho maka da dan koda ba a san nawa ya bane ka rike shi Allah ya sa maka albarka Allah ya mana afuwa kuma yadda na faɗa insha Allah wannan shine karshen shekara tun a wannan shekara sai kuma a watan al-Muharram bi idnillahi ta'ala bayan da hajji abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuma shi Allah ya mana afuwa Allah ji kan malamanmu Allah ji kan magabatanmu Allah sa mu gama duniya lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum